إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara tattara huskokinmu a wannan lokacin a wannan ranar ta juma'a inda muke gabatar da karatun littafinmu na umdatul ahkam a kowace wannan irin ranar a wannan masallacin na masjid da'awati wal irshad a unguwa ta site dipte muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kahin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi a mai tambaya ta harko yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya haɗi ana tsakiyar sallah hal ya halatta a katse sallar don saboda ashe adiba sa wannan ita ce tambayar ana tsakiyar sallah sai wani ya haɗi rip ba a san mutuwa ba ne ko kuma ƙaƙa ne shin ana iya a katse sallar don a duba sa a wannan wurin magana mafi inganci shine abin da ya dacewa shine a ci gaba da sallar kamar yadda ya zo a lokacin umar bin khattabi radiyallahu anhu a lokacin da wannan kafirin abu lu'lu'at majusi ya daba masa yuka yana a tsakiyar sallah ya faɗi a lokacin sahabbai ba su katse sallah ba a ci gaba da sallah akai kai sai umar ya yi ishara bayan ya haɗe sai yasa ya yi ishara guda ya zo daga ciki guda ya shiga ya ba da sallah sai da aka sallame sallah sannan aka zo aka kama shi mun gane ko kenan wannan sai nuna cewa abin da aka yi so shine a ci gaba da sallar idan an ƙare sallar in so sai a mi sai a diba wannan wannan mutumin domin sallah tana gaba da komai musamman idan kasance sallah ce ta farilla sallah ta nafila ita wannan babu lahi shi ma aka hiso a katse sallar a zo a diba sa amma sallah ta farilla shi kuma za a ci gaba da sallar sai an sallame sannan sai a diba sa a mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce misali kai ne ka tahi ziyarar maras lahiya sai a mai da suna ya ɗaha maka ciwon da shi ke hama da shi wannan ciwon kuma sai ya kashe ka shin har a ranar tashin alkiyama Allah zai sa shi a wuta ko kuma zai samu zunubi dalilin wannan ciwon da ya dallafa maka wannan shine tambayar sa tambayar akwai dan ban dariya a ciki ko wannan tambayar yara ce na san diyan da akai jayyid kenan kai ne ka je ziyartar marasa lahiya yana fama da wata cuta wadda ake iya dallafa mutum da ka tai sai ka ɗauko wannan cutar to shi shi tambayar sa wannan marasa lahiya kin da ya dallafa maka wannan cutar yana da laihi ko bai da laihi a wannan wurin baya da laihi kai za a cewa ma kai ke da laihi mun gane ko ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farri min al majzumi firaruka min al asad ka tsere ma alloba idan ta zo kamar yadda kake tsere ma zaki in kaga zaki zaka tsaya ba za ka tsaya ba za ka gudu ka bar shi mun gane ko to haka idan alloba ta faru wadda ana iya a ɗauke ta to shi ne maza Allah ya ce ka yi gudu ka bar wannan allobar kira in kasa yana da ciwo wanda in mutum ya zo a wajensa tabbas an tabbatar da cewa duk wanda zai kama ciwon to kenan ka zo mun gane ko kuma dalili akan cewa shi wannan baya da lahiya ya zo a hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa wa la tiyara babu dallawa cuta babu contamination in ba da son Allah madaukakin sarki ba sai nuna cewa ashe da a ce shi ya so kin ma ba zai iya kwanta minan ka ba zai iya dallaha maka wannan cutar ba kenan baya da laifin komai wannan shine kenan a takaice insha Allah a akwai tambaya ta karshe shi kuma wani dan uwa ne ya turo ta ta hanyar ta hanyar WhatsApp yake cewa a ya kasance akwai wani mutum da yake masa wanki sai ya kai masa kayan wanki ya wanke masa ya zo amsar kayan sai ya isko wannan mutumin yana kwance baya da lahiya sai ya ce masa ya ɗauki kayansa suna nan saman tabul da ya buɗe kayan ya diba sai ya ga babu riga guda sai ya ɗauki kayansa ya tahiya ta yi bai biya shi ba kuɗin da ya kamata ya basa ya ce to sai an yi kwana biyu sai shi labarin cewa wannan mai wankin ya rasu ya ce to shi tambayar sa a yanzu shine da ya ɗauki wannan kayan bai ba shi kashi bai ba shi kuɗin shi ba ya ce abin da ya sa kun bai ba shi kuɗin shi ba don saboda ya ɓadda mishi riga kenan sai ya kasance an yi mi an marmake shi ya ɓadda mishi riga shi kun bai biya sa ba mun gane ko jayid to a wannan lokacin shine ya yi wannan tambayar ya zai yi a amsa anan shine akwai ka'ida a wajen malumai da suke cewa al'aminu la ya dumanu illa idha farrata au kassara ma'ana wanda yake amintacce wanda aka amince ma aka bashi amanar wasu kaya idan wannan kayan suka lalace ba zai biya ba sai da sharaɗi idan ya kasance ya yi sakaci ko kuma mi ko kuma da meke da suna da ganganci idan da gangan ya bari wannan kayan suka ɓace ko kuma sakaci ya yi bai kula da su ba su saka salwance to a wani lokacin zai biya amma idan kasance babu sakaci babu yi da gangan kenan ba zai biya ba kuma shi da kansa ya ce mini wannan mutumin tabbas lokacin da ya zo ya iske sa baya da lahiya kenan sai a gane da cewa ashe dalilin rashin lahiyar sa ne za a iya cewa mi wannan rigar taimi wannan rigar ta bace yace domin duk wanda ya zo ce mai zai ya diba ya gani inda kayan su suke ya dauka shi ma bai iya tashi ya bada kayan mun gane ko kina a wani lokacin za a ce shi wannan mai wankin ba zai biya ka ba kayan ka domin ka bashi amana kuskure ne aka samu rashin lahiya ne dalilin sa wannan kayan naka suka bace to yanzu kenan kai ne yake biya zaka biya shi jikar shi to yanzu ya rasu ya zaka biya shi wannan jikar wannan jikar zaka je kai sadaka da ita da niyyar Allah ya isar da sakamakon wannan sadakar da kai na wannan jikar zuwa gare sa mun gane ko wannan shine kenan jayyid kenan anan za mu dakata da amsa tambayoyi sai mu tashi a inda muka tsaya idan ba a manta ba har a yanzu muna a cikin kitabul buyo ma'ana littafi mai bayani akan abin da ya shahi kasuwanci jayid sabon babi ne ko kuma hadisi ne hadisi ne ko an abdullahi bin umar ko jayid kenan a yau za mu tashi hadisin abdullahi bin umar kahin mu ci gaba mun san da cewa a satin da ya wuce mun gayi wasu abubuwa guda uku wanda muka ce duk kasuwancin da musulunci ya hana to takan iya ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku ne aka samu mun gane ko to har yanzu za mu ci gaba da wannan duk kasuwancin da muka gayi aka ce bai halatta ba za mu samu wanda zai gaya muna dan me yasa aka haramta sa dan me yasa wannan kasuwancin bai halatta ba kahin mu ci gaba zan so in samu mutum guda wanda zai zano muna wannan abubuwan guda uku da muka ce idan suka samu muke da suna a cikin kasuwanci ɗaya daga ciki kasuwanci na lalacewa baya halatta a yi sa aha wa zai gaya mana wa'in abubuwan guda uku cikin wanda ba su yi musharaka a satin da ya wuce ba aha jayyid wannan abubuwan guda uku wa zai gaya mana su aha to bismillah na harko arriba aha alghishu na biyu na uku a aljahala jazakumullahu khairan wannan su ne abubuwan guda uku na harko riba na biyu yaudara na uku mi na uku shi kuma shine rishin sanin takamaiman yadda abin yake mun gane ko to wannan shine kenan aha za mu ci gaba da hadisi na harko a cikin inda za mu tashi mala yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan umar yardar allah ta ƙara tabbata a gare sa ƙala ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة مزا الله ياي هني أكن المزابنة وهي بيع وهي كما أبن دا أكتما المزابنة نن أن يبيع ثمر حائطه شيني متن يسيد دا أميك دا سونا أين إتاتن شمجنسا كنان فرويكين شنجنسا معنا غونرسا in kana nakhlan idan ya kasance iccen dabino ne ya saida sa bi tamrin kailan ya saida sa da busasshen dabino da kaili wa in kana karman idan ya kasance kuma me yake da suna inabi ne alkarm shine inabi mun gane ko an yabi'ahu bi zabibin kailan ya sayar da shi da busasshen inabi kaili guda kinan busasshen inabi shi ake ce ma zabib danye shi kuma shi ake ce ma karm wa in kana zar'an idan kuma ya kasance kayan noma ne an yabi'ahu bi kaili ta'amin ya sayar da shi da awo na abinci naha an zalika kullihi manzon Allah yayi hani daga wannan gaba ɗayansa kenan wannan hadisin Abdullahi bin Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga wani kasuwanci da ake ce ma almuzabana me ake ce ma almuzabana shine ka sayar da ɗanyen abinci a baka busasshe mun gane ko shi ne sai manzo Allah ya ba da misali idan ya kasance dabino ne yana a bisa kan itanyarsa sai wani ya zo ya baka busasshen dabino kai kuma ka bashi wannan danyen dabino da kaili ya baka tiya guda ta busasshen dabino kai kuma ka bashi tiya guda ta mi ta danyen dabino yana magakin shi mun gane ko sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuma ya kasance danyen inabi da busasshe shi ya baka busasshen inabi kai ka bashi danye mun gane ko na gaba sai manzo Allah ce dai kasance kayan noma ne kawar misalin alkama ko kuma misalin wake shi ya baka wake busasshe mun gane ko kai kuma ka bashi wake danye shimbiri wannan shine manzo Allah ya hana ba san an gane almuzabana kin nan ba a takaice shine ka bada mutum ya baka busasshen abinci ne nan ne kai kuma ka bashi danye wanda bai idane na bai bushe ba mun gane ko to manzo Allah ya hana sa to sai mu gani dan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan kasuwancin wa zai gaya muna dan me yasa aka hana irin wannan kasuwancin aha a aljahala a a ai shi ya kai ci mun gane ko misali jimbiri ya baka jimbiri ka bashi danye ai jimbiri da an ji ansa cikin tukunya shikenan babu wata jahala sai cikin baki a jayyid aha muhawala an riba jazakumullahu khairan anan riba ce ta shiga mun gane ko ta wace hanya riba ta shiga shine idan muka lura danye da busasshe a ɗabi'ance wane yawa tiya guda ta danye danyen wake da tiya guda ta busasshen wake mun gane ko busasshe a cikinsu wanne ne yahi wani yawa a busasshe mun gane ko kenan tabbas busasshe yahi yawa kenan sai kasance mi an samu riba a ciki wancan wanda yake da danye kamar an dan mi kamar an dan zalunce sa mun gane ko to shi yasa musulunci ya hana wannan mun gane ko kenan wannan shine idan mutum yana so dai sai dai ya bada kudin sa ya sai danyen amma kada ya bada wani abinci irin sa dan a bashi wancan abincin za mu zo a hadisi na gaba malik yake cewa wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma an karɓo daga jabir ɗan abdullahi yardar allah ta ƙara tabbata a gare su ƙala ya ce nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mukhabara manzon allah ya yi hani a kan mukhabara wal muhaƙala da kuma muhaƙala wa anil muzabana da kuma muzabana wa an yabi wa an bai'i thamara da kuma sayar da me yake da suna dabino hatta yabdu wa salahuha har sai ingancinsa ya bayyana wa Allah tuba'a illa bidinari wa dirham da kuma kada a sayar da abinci wanda bai nina ba sai da dinari da dirhami illal araya sai dai araya malike cewa almuhaqala abinda ake ce ma muhaqala alhintatu fi sumbuliha ita ce me yake da suna alkama a cikin zangarniyarta bihintatin da wata alkama za mu zo mu yi fasara da kyau sai a gane wannan hadisin jabir bin abdullahi yake cewa manzon Allah ya yi hani akan wa'annan abubuwan masu yawa masu zuwa na harko shine al-mukhabara me ake ce ma al-mukhabara al-mukhabara wani nau'i ne na me yake suna kasuwanci da suke yi a lokacin jahiliya ya ne nau'in kasuwancin yake shine kai kana da gona sai mutum ya zo neman suhuri neman hayar wannan gonar to sai ya ce to yanzu haya kake so ko to ga yanda za a yi za mu raba gonar guda biyu wanga bangaren nawa ne wanga bangaren naka ne ni nike da gona ka kuma kai za ka yi noma amma kuma an hidda ma kowanne bangaren sa ba sa an gane da kyau ba zan baka hayar gona ba kuɗi za ka bani ba abin da ka noma cikinsa ne za ka bani kuma ma wai ba sai an hidda gaba ɗaya za a raba ba a'a ni ga ɓangare na kai ga ɓangaren ka to da me yasa aka hana wannan da me yasa aka hana wannan kasuwancin aha aha saboda jazakumullahu khairan dan saboda akwai yaudara to kuma akwai wani abu da ya ƙara shiga har yanzu aha bayan yaudara me ya shiga har yanzu a ciki a a a babu riba a cikin shi aha rudu jazakumullahu khairan to bari mu gani yaushe ne yaudara ta shiga kuma yaushe ne rudu ya shiga a ciki yaudara ta farko shine shi wannan mai gonar a ɗabi'ance kun san da gona zaka ga wani wuri ya hidiya ya hi me yake da suna hitar da tsiro hiya da wani wuri za ku ga akwai inda yake gangare ne ruwa suna kwanta to nan za ku ga ya hi me ya hi diya da kyau amma kuma akwai inda yake saman tudu ne shi kuma yana yi amma dai ba da kyau ba to kun ga mai gona idan ya zo sai ce maka ni wanga bangaren nawa ne inda ya san ya yi kyawu shi kuma sai ce maka kai kuma wanga bangaren naka naka ne mun gane ko kenan kun ga an yi yaudara to ina rudun yake shi ma inda shi kuma rudu yake shine me yake da suna takan iya yiwa me yake da suna bangaren da shi ka bashi ba zai yi komi ba mun gane ko ma'ana ba zai hutar da komi ba kenan kun gani shi mi shi ya cutu ko kuma takan iwa kai makin ko da a ce baka ni yaudara ba ya kasance bangaren da ka hidda ma kan kai kasance bai yi ba kenan kun ga kai ma kayi mi kai ma kayi asara to shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mi ya hana wannan kasuwancin kun ga wannan shi ke nuna mana adalci na musulunci ta inda yake so duk wani abu da zai iya kawo baraka tsakanin musulmai yana kokarin ganin ya dumke wannan kin kenan wannan shi ake cewa muhabara to na biyu manzo Allah ya ce wal muhaqala da muhaqala shi kuma ake ce ma muhaqala shine sayar da alkama a cikin zangarniyarta da wata alkama wadda aka sussuke bari mu ɗauki misali mu hatsi muke da a wannan a wannan lokacin shine ka bayar da hatsi tsaba wanda aka sussuke busasshe a baka hatsi wanda yake a cikin zangarniyarsa mun gane ko to dan me yasa ma mutane suke wannan mafi yawanci dan saboda akwai lokacin da muke da suna mutane suke son danyen abinci kun ga akwai lokacin tumu idan tumu ya kai kun ga zaka gani wanda bai noma ba ya ci tumu to shine sai ya kawo hatsi busasshe sai a bashi wannan mi wanda yake a cikin zangarniyarsa haka ita ma alkama mun gane ko to wannan shine shi ma manzon Allah ya hana sa shi ma dan me yasa aka hana sa wanda bai magana ba dan me yasa aka hana wannan ka ba da hatsi tsaba busashi a baka hatsi a cikin zangarniyarsu dan me yasa me ya shiga a ciki aha akwai riba jazakumullahu khairan dan saboda mi dan saboda wanga sussukakke ne kuma busasshe ne shi kuma wanga mine ne danye ne kuma a cikin zangarniyar sa yake mun gane ko kenan sai kasance akwai ƙari a ciki akwai riba wannan shine kenan sai na gaba da manzo Allah ya hana shine almuzabana almuzabana shine muka gani anan ko gashi nan yan shine wannan muka gani anan shine ka sayar da dabino shi kenan shi wanga ya shahi abin da ya shahi dabino ne da kuma sauran furwi ka sayar da busasshe ka ba da busasshe a baka danye sannan kuma sai a nan yake cewa manzon Allah ya hana mutum kuma ya sayar da make da suna furwi ko kuma dabino har sai ninarsa ta bayyana mun gane ko misali kana da jardin mangoro ya hoto ya yi diya mun gane ko sai ka zo ka sayar da wannan ɗiyan na mangoron suna a cikin mi suna a cikin itacensu ba a huddo su ba to maza Allah ce wannan kasuwancin baya halatta dan saboda mi mun gani a baya akan cewa dan saboda take iyowa mangoron nan ya lalace mun gane ko idan kuma ya lalace kun ga kai kayi asara mun gane ko asali akwai ka'ida a wajen malamai suke cewa suke cewa a da suna aljaihatu fi thimari a mai da suna yadda ka'idar take shine idan mutum ya saida maka mai da suna furwi ya saida maka 'ya'yan itace haka na wata gona a lokacin ba a girbe su ba to lokacin da ya saida maka sai daga baya wata alloba ta zo ta canye wannan 'ya'yan itacen mun gane ko to a musulunci wannan kasuwancin za a lalata shi kai wanda kake ka ba da kuɗi za a mayar maka da kuɗin ka shi kuma wancan a mayar mishi da gonar shi ba san ko an gane da kyau ba ka sai da mishi gona da furwi a ciki kamin furwikin su idanina ya saye to lokacin da suka lalace za ka mayar mishi da kuɗinsa mun gane ko don saboda asali kasuwancin ba a yi sa ba a bisa kan turba ta musulunci don musulunci ya hana ami a sai da sai ya nina mun gane ko kenan shi yasa idan kuka yi wannan kin zai kasance kai wanda ka sai za a mayar maka da kuɗinka mun gane ko wannan shine kenan abin da yake nuhi wa an yabi'i thamarata hatta yabdu salahuha sai na ƙarshe sai manzo Allah yake cewa sai dai mutum ya bayar da dinari ma'ana ya bayar da kuɗi ya saye mun gane ko kenan sai dai ka ba da kuɗi ka saye amma ba ka ba da busasshe ba a baka ɗanye dukkan wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi na riba to sai a ƙarshe manzo Allah ya ce illa araya sai dai araya me ake ce ma araya shi kuma wani fanni ne na zaman kansa wanda zamu gani babe ne na musamman a ciki zamu gani abin da ake ce ma araya mun gane ko insha Allah an gane wannan hadisin da kyawu wannan kasuwancin kenan guda uku zuwa hudu da aka zano duka busu halatta ba sai babe na gaba a hadisi na gaba malam yake cewa wa an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu an karbo daga abi mas'ud al-ansari yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa naha an thamanil kalbi yayi hani akan cin kudin make da suna kare wa mahril bagi da kudin mazinaciya wa hulwanil kahini da kuma kudin mai yake da suna boka to kina wannan hadisin yana muna bayani ne akan wasu kudade guda uku da manzon Allah ya hana cin su na farko shine thamanul kalb kudin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare dan me yasa aka hana cin kudin kare dan saboda asali karan haramun ne a rike sa sai wannan hadisin na mana dalilin ka'idar da malamai suke cewa ma haruma isti'maluhu haruma bai'uhu ma haruma isti'malu haruma bai'u dukkan abin da musulunci ya hana a yi amfani da shi ya hana a yi aiki da shi to haramun ne a sayar da shi kare musulunci ya hana mu rike sa ko to sai kasance kenan sai da shi haramun ne idan kasance saidawar haram ce kenan sai kasance kudin nasa su ma menene kudin nasa su ma haramun ne mun gane ko kenan wannan shine dukkan abin da musulunci ya hana ya hana amfani da shi to haramun ne sai da sa kenan sai ya kasance misali za mu samu abubuwa wanda suke a lokacin manzon Allah babu su amma a wannan zamanin akwai su idan muka ɗauki misali taba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu taba shi yasa wanda yake jahili zai ce maka ba ni hadisi da yace taba haramun ce so yake sai ka ja mishi hadisi ya ji an ce taba haramun ce mun gane ko a ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mi inda hausa ce sai mu ce an shurbi taba ko ko kuma a ce mishi mi a ce masa an shurbi wiwi sai ya ji an zano wannan a ciki kinan wannan a kodiyoshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu abubuwan da suke a zamaninsa ne wanda kuma ta hanyar su ne za a kiyasta wasu abubuwa wanda za su zo a nan gaba mun gane ko kenan anan an hana cin kuɗin kare kenan sai aka nuna mun da cewa dukkan ashe abin da aka hana ka kare kesa to haramun ne ka sayar da shi mun gane ko wannan shine kenan sai dai dangane da abin da ya shahi rikon kare akwai karnan da musulunci ya halatta mutum ya rike su su ne karnai guda uku kare na farko shine kare na harauta shi wannan ya halatta mutum ya riƙe sa ya zan amfani da shi kare na biyu shine kare wanda yake gadi mun gane ko wanda yake gadi to shi ma kala biyu ne akwai wanda yake gadin gona akwai kuma wanda yake gadin gidaje to amma idan kasance al'amari na gidaje shi wannan sai idan ya kasance tabbas bukata ta kama ne akan mutum ya kawo kare a gidansa wai dan me ya samu musulunci ya hana amfani da kare musulunci ya hana amfani da kare ne don saboda dalilai wanda suke amfaninsu zai koma ga mutane kuma zai koma ga wasu nau'i na halitta wanda ba mutane ba na harko su ne mala'iku domin mala'iku suna cutuwa da muke da suna da warin kare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tadkhulul mala'ikatu baytun fihi kalbun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kwai kare ko kuma mutum mutume to kenan sai ya kasance rikonsa dalili ne na mi na korar mala'ikun rahama daga gidanka amma wannan ya shahi kawai mala'ikun rahama ne mala'ikun nan guda biyu da za su rubuta zunubinka da ladarka su suna nan kenan kada ka ce bari in kawo kare gida dan in ta tabar gaza in na yi saban Allah ba za a rubuta ba mala'iku kenan su wannan suna tare da kai mun gane ko wannan shine kenan sai na gaba shine muka ce me ke da suna amfanin da yake komawa ga mutane shine a ɗabi'ance za ka samu akwai mutanen da allah ya yi su da tsoron kare mun gane ko ko da baka da tsoron kare idan aka ce kare ya biyo ka kasan ai akwai aiki ko baka tsoron shi sai ka gudu kenan kun ga wannan sai ya kasance musulunci ya hana kawo sa ne don saboda kada ya jawo tsoratar da tsoratar da musulmai alhali musulunci ya hana mu hatta ma mi ka nuna ma dan uwanka wuka a cikin wasa ma ba wai ma da niyyar ka ji masa da ita ba a wasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mi ya hana mutun yayi ma dan uwansa da makami wanda zai iya cutar da shi balantana kenan dabba wadda take a kowane lokaci tana iya kai farmaki ga mutane wannan shine kenan na biyu shine manzo Allah ya hana akan cin kuɗin mazinaciya mun gane ko idan muka lura ana ansa maharul baghi mahar da larabci shine sadaki mun gane ko kenan sadakin karuwa ba ana nuhin sadaki na asali ba ma'ana ana nuhin kudinta kudin da take samu tunda idan ta yi zina za a bata kudi to wannan kudin da aka bata to haramun ne ita ta ci su sannan kuma haramun ne in ta ba wani ya amsa mun gane ko shi ma ka'ida ce a wajen malamai suke cewa ma ma haruma akhdhu haruma ittikhadhu ma haruma akhdhu haruma i'ta'u dukkan abun da yake haramun ne ka karɓe sa to haramun ne ka yi kyauta da shi kuma wanda kama kyautar ya amsa haramun ne mazinaciya ta mi ta yi zina ta amshi kuɗi ko to haka haramun ne idan ta baka kuɗi kasan da cewa wannan kuɗin na zinan ne ka amsa mun gane ko wannan shi ne kenan shi ma wannan zai iya shiga a ƙarƙashinsa dukkan nau'i na wani kasuwanci da musulunci ya hana in ka san mutum shi yake yi to baya halatta ka ci kuɗinsa kawar misali wanda yake shi kasuwancinsa shine kawai sai da kayan shaye-shaye mun gani akan cewa ku dukkan abin da yake haramun ne a yi amfani da shi haramun ne a sayar da shi ko kenan sai kasance kasuwancinsa yana akan mi yana akan hanya wadda take ta saba ma Allah da manzonsa kenan sai kasance kuɗinsa haramun ne cinsu to sai dai akwai lokacin da zai kasance mutum yana kasuwanci na haram kuma ya kasance halal ne ka amshi kuɗinsa shine idan ya kasance wannan kasuwancin ba shi bane kadai ke gare sa mun gane ko ya kasance yana da wani kasuwanci kuma yana da wani kasuwanci wanda yake bai halatta ba mun gane ko misali ya zamanto karuwa tana karuwancin ta kuma tana kasuwancin ta mun gane ko to a wani lokacin yana halatta ka amshi kyautar ta idan ta yi maka amma sai dai abin da aka yi so kada ka amsa kenan makruhi ne mun gane ko dan saboda tsantseni dan saboda shubuha don me yasa aka ce ya halatta ka amsa don saboda baka da tabbacin wanda ta baka nan na zinan ne da yake haramun ko kuma na kasuwanci ne da take da yake mi da yake halal mun gane ko shi yasa aka ce ya halatta ko da yake ko abin da yake alkhairi shine good make da suna kin wannan kin ba mun gane ko domin me yake da suna Allahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi duk wanda ya nisanci shubuha me ake ce ma shubuha shine kamar jirwaye ne mai kama da wanka kamar wani abu ne da yake haramun amma kuma yana kama da halal ko kuma abu ne wanda yake tsakanin halal da haram yana reto tsakaninsu to irin wannan duk mutunan kirki manzo Allah yake cewa duk wanda ya nisanci irin waɗannan abubuwan to ya kubutar da mi ya kubutar da mutuncinsa da addininsa wannan shine kenan kenan kuɗin mi kuɗin karuwa sannan na gaba shine hulwanul kahin idan muka duba kalima ta hulwan an hudo ta ne daga mushtaqatun min alhalu ma'ana abin da yake da daɗi mun gane ko to don me yasa aka danganta wannan kuɗin nasa da daɗi an danganta su da daɗi ne don saboda lokacin da zai amshi wannan kuɗin zai maka daɗin baki ne kuma zai same su ne cikin sauƙi idan muka lura wanda ya sai da kare ya samu kuɗi sai da ya rasa wani abu ko sannan aka ba shi kuɗi haka ita ma karuwa sai da ta ba da wani abu sannan aka ba ta kuɗin shi kuma boka fa yana nan zama da daɗin baki ne zai maka ka hudda mi ka hudda jaka ɗari ka aza saman tafi shi yasa su aka ce musu hulwan ma'ana daɗin baki ma'ana kuɗi da ake samu a cikin sauƙi mun gane ko wannan shine kenan kenan shi ma boka in ka san bokanci yake kenan haramun ne shi ma ka amshi mi ka amshi kuɗinsa musamman idan kasance aikinsa kawai shine wannan bokancin wannan kenan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu yana dai karantar da mu akan cewa dukkan abin da yake haramun ne a yi amfani da shi to haramun ne a sayar da shi sannan kuma duk wanda yake kasuwanci na haramun haramun ne in ya maka kyauta da wannan abun ka karba mun gane ko Allah ya ba mu ikon nisantar wannan kuɗi abu ne su wanda suke da jaraba so diya mutum zai maka kyauta baka ma tsaya tunanin ashe ga kasuwancin da yake yi mun gane ko wannan shine kenan za mu zo a hadisi na gaba malai ke cewa arrafi ibn khadijin radiyallahu anhu an karɓo daga rafi bin khadij yardar allah ta ƙara tabbata a gare sa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce thamanul kalbi khabithun kuɗin kare ƙazamta ne wa mahrul baghi khabithun haka kuma kudin mazinaciya ƙazamta ne wa kasbul hajjami khabithun haka kuma kudin mai yin ƙaho wanzami mai yin ƙaho khabithun shi ma ƙazamta ne ma'ana wannan hadisin azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano abubuwa guda uku ne wani kasuwanci guda uku wanda yace kudin su ko kuma kasuwancin da kudin ƙazamta ne na farko shine mi shine sayar da kare mun gani a wancan hadisin na biyu shine maharul bagi kenan kudin mazinaciya su ma an ce kazamta ne na uku shine wanda muka samu karin sa wanda bai zo a cikin wancan hadisin ba shine kasbul hajjam ma'ana kudin wanzami mai yin kaho to nan ne iskaliya take dangane da wannan na karshen mun gane ko an ce kudin wanzami kazamta ne idan kuma aka ce kazamta ne ana nuhin mi ana nuhin haramun ne ko jayyid to sai dai wannan ke da suna kalmar ta ƙarshe ta cewa kuɗin wanza mai ƙazamta ne kalma ce wadda aka goge ma'ana aka yi naskinta dalilin hadisan da suka zo akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ƙaho ya biya ya ba da kuɗi mun gane ko kenan wannan kalmar ta ƙarshe an shahe ta kada ka ga wanzami na wanzamcin saka ce kai kuɗinka ƙazamta ne mun gane ko kenan an shahe wannan aha eh ita ce a wa kasbul hajjami khabithun a wancan wancan hadisin ne hadisi na harko ne wanga na biyu ne muke gane ko na biyu ne yawa na biyu ne kenan jayyid wancan shi babu wanzami nan ne aka samu wanzami kenan ya zo a hadisi a hadisai wanda suke da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaho idan kuma aka yi masa kaho zai hudda kuɗi ya bada sai nuna cewa ashe da a ce kuɗin nasa kazamta ne ko kuma da a ce kasuwancin haramun ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko kuma da an yi masa da bai ɗauki kuɗin ya bada ba mun gane ko kenan wannan hadisin sai nuna mana cewa wannan kalimar ta ƙarshe kalima ce wadda aka goge wanda yake abu ne sananne a gare mu akan cewa wataran Allahu subhanahu wa ta'ala da manzonsa za su iya su hukunta hukunci daga baya kuma su zo su goge wannan hukuncin mun gane ko kuma mafi yawancin abin da zaka gani an halatta kuma an goge sa ko kuma an haramta abu aka zo aka halatta shi dukkan shi ana yin sa ne don saboda a sauƙe ma a meke da suna jama'a mun gane ko domin ya zamanto sauƙi ga al'umma aha kinan a nan muka zo ƙarshen abin da ya shahi wannan kasuwancin da aka haramta wanda aka zano kamar yadda muka ce wannan kasuwancin da aka zano ba ana nuhin su kaɗai ba ne aka haramta a'a ana nuhin duk wani kasuwanci da yake da alaka da su kenan yana shiga a ƙarƙashin su kuma mun gani akan cewa duk kasuwancin da musulunci ya hana to ya hana sani dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku sun samu a cikinsa na farko muka ce an riba riba na biyu muka ce alghishu shine yaudara na uku muka ce mi muka ce me da suna aljahalatu wal gharar shine rishin sanin takamaiman yanda abin yake idan mutum ya rike wannan ka'idodin insha Allahu to babu wani abu da zai shige masa dangane da kasuwancin da yake yi aha truck na waya za mu zo shi ma a wajensa mun gane ko za mu zo wannan babin da za mu shiga zai zai bayani akan wannan truck da ake yi da kuma abin da ya shahi kasuwanci in bashi ne jika ashirin in kuɗi hannu ne jika goma sha biyar za mu gani ya halatta ko bai halatta ba mun gane ko jayyid to malai yake cewa babu al'araya babu al'araya sabon babi ne ko idan ku lura wannan kalimar mun tsallake ta a can nace muku za a yi bayanin ta a gaba ko to shine me ake ce ma al'araya al'araya kamar wani nau'i ne na almuzabana nau'i ne na kasuwanci da aka halatta mun gani cewa akan kasuwanci na almuzabana wanda yake kana da danyen me yake da suna danyen dabino misali sai a baka busasshe mun gani akan cewa bai halatta ba ko sai dai mi dan me yasa muka ce bai halatta ba dan saboda akwai riba mun gane ko to anan ne shine sai aka zo aka hudda mana daga cikin ribar akwai wadda ta halatta to daga cikin ribar da ta halatta shine al'araya al'araya shine mi shine kana da danyen da wannan yana da danyen dabino ko kuma ya kasance inabi ne misali sai ka kawo busasshen dabino ka bashi shi kuma ya baka ɗanyen idan ci ne za ka yi ba saidawa za ka yi ba mun gane ko kinan in ci za ka yi an halatta maka amma in sayarwa ne za ka yi to ba halatta maka ka sai ba ban san an gane shi da kyawu ba kinan almuzabana ne aka yi aka mi aka istisna'i aka hudda ka ba da busasshen dabino wannan ya baka ɗanyen dabino mun gane ko ya halatta idan ya kasance ci ne za ka yi amma in kai ma sayarwa ne za ka yi to bai halatta sai dai ka ba da kuɗi ka sayi ya baka ɗanyen in yaso in kai ma kana so sai ka saida don me yasa aka halatta shi don saboda me yake da suna lokacin da dabino yake lokacin ɗanye ko kuma misali lokacin da jimbiri yake za ka ga mutane suna shauƙin su ci wannan to kenan dalilin wannan don saboda ya zamanto sauƙi ga wanda su ba sa noman dabinon suna so su ci ɗanye kuma me yake da suna busu noma shi ba kenan sai aka halatta musu su ba da busasshen sai a basu danyen tun da dai ci ne za su yi kahin mu je a cikin wannan hadisan wannan dai yana muna ɗaya daga cikin nau'i na riba da aka da aka halatta shine al'araya to bayan al'araya akwai nau'i na riba shi ma da aka halatta shine suke ce ma albay'u bit taqsit albay'u bit taqsit shine abin da na faɗi a harko shine mutum zai zo sayan abu sai ka ce masa in kuɗi hannu ne jika ashirin in kuɗi hannu ne jika ashirin in bashi ne kuma jika talatin ko jika ashirin da biyar to wannan idan muka lura a cikinsa akwai mi akwai ƙari ko akwai riba mun gane ko da amma malamai suka ce ya halatta mun gane ko sun kawo dalilai wanda daga cikin hadisan akwai hadisan da za mu samu a can gaba ba a cikin wannan babin ba amma a can gaban cikin littafi kenan wannan kasuwancin ya halatta ko da yake akwai malaman da suke ganin bai halatta ba amma magana mafi inganci shine ya halatta mun gane ko riba ce amma riba ce wadda aka halatta muna don saboda muna da bukatuwa sosai zuwa gare ta kana son abu kuma a yanzu baka da kuɗin mun gane ko kenan don saboda a samu maka da mahuta sai aka ce to ya halatta ka sayi duk da yake ko ya ƙara maka akan cewa tun da bashi ne zaka ɗauka kaza zaka biya sai riba ta uku da aka halatta shine ribar da aka yi ba tare da an sa sharaɗi ba mun sani akan cewa a wannan zamanin ribar da ta yi shahara ita ce ribal fadl mun gane ko ko kuma ribal qard ita ta yi yawa riba ta bashi misali bankuka mafi yawanci bankuka da muke bankin da muke da su a nan ne suna ta'amuli da riba idan ka ɗauki ramtan jika ɗari zuwa lokaci kaza idan zaka maido zaka ƙara wani abu a sama to wannan shine asalin riba mun gane ko ita ce kuma riba mafi muni domin mutum ya zo maka a lokacin da yake a cikin bukata ne maimakon kai masa sauki sai ka mi sai ka tsananta masa irin wannan ribar ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara lallai wa'inda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba zai tashi ba a ranar tashi alkiyama face kamar wanda aljannu suka kama ko kuma kamar wanda yake hama da harhwadiya ma'ana a ranar tashi alkiyama da kaga mutum yana ta yana zazzagi yana makarkata to kasan da cewa mi maciyi da bane domin sodiya Allah subhanahu wa ta'ala yana bambanta mutane a ranar tashi alkiyama wujuhun yawma idin nadira wa wujuhun yawma idin basira to haka ne kamar yadda yake misali manzo Allah ya gamu da cewa wanda yake yana da mata guda biyu sai kasance yana ba da ƙarhi akan gudar ya za a tada shi ana tashi alkiyama zai tashi da shanyayyen bare guda to to haka shi kuma mai riba zai tashi ne yana mi yana makarkata a cikin alkur'ani babu wani sabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda yake yin sa ya shirya yaƙi da shi in ba riba ba wannan shi nuna muna girma da muni na riba har Allah ya ce ka shirya yaƙi da shi mun gane ko ka shirya yaƙi da shi ka san ko ba za ka kai labari ba ba a ma butun labari kenan wannan dai duka zai nuna muna mi zai nuna muna tsananin muni na riba yana ɗaya daga cikin tsananin muni na riba kasancewar wai ba wanda ke ɗaukar kuɗin na riban ba shi kaɗai abin ya shafa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ke cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu Allah ya la'anci mai cin riba da wanda yake rubuta ta da wanda yake shaida mun gane ko da kuma wanda aka wakilta a wajen yake da suna amsar ribar hatta wakilanci da kai kana da kaso a ciki mun gane ko kina wannan suna muna girma da mi da muke da suna da muni na wannan mi na wannan al'amarin yana da kyau mu yi kokari mu nisanci wannan ribar kaɗan kinta da kuma mafi yawancinta to kenan daga cikin irin wannan ribar ta bashi ma'ana ribal qard akwai wadda aka halatta wacce ce aka halatta shine wadda baka sa sharadi ba akan cewa in ya zo maido maka zai baka wani abu ya zo ramcen jika ɗari sai ka ɗauki jika ɗari ka bashi ya tahi an yi wata biyu sai maido maka jika ɗarin ka ya ce wani na shi daɗin abin da kai mini sai ya hoda jika ashirin ya ce to ga wannan kyauta ce to wannan shi ya halatta tunda ba aimi ba ba a yi sharaɗi ba kenan wanda aka haramta wanda yake shine riba ta asali wanda aka haramta shine ka sa mishi sharaɗi in ka yi kaza za ka bada kaza za ka ƙara kaza wannan shine aka hana to wannan kenan babin zai nuna muna ɗaya daga cikin kenan wannan ribar da aka halatta shine ma'ana shine kasuwanci na al'araya a hadisi na harko a cikin wannan babin malik cewa an zaid bin thabit radiyallahu anhu an karɓo daga zaid dan sabit yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa rakhasa li sahibil ariyati yayi sauki ga ma'aboci araya ko ariya an yabi'aha ya sayar da ita bi kharsiha da kirdadonta me ake nihi da wannan shine mutum ne me yake da suna kazo kana son danyen dabino idan ya hudu wannan danyen dabinon sai ce to gashi sai ce a wannan kenan yana yin tiya nawa sai ce wannan yana yin tiya biyu ko kuma yana yin tiya goma sai ka kuma ka kawo mishi tiya goma na mi tiya goma na busasshen dabino ko kuma misali in muka ce mai da suna danyen wake ne shi ma haka mun gane ko shine ma'anan bi kharsiha da kirdadonta da hasashenta mun gane ko jayyid a hadisi na gaba sai malai ke cewa عن أبي هريرة رضي الله عنه آه ولمسلم كو آه نينا باندشي أهم كو كانت ولمسلم ولمسلم بخرسها تمرا ga riwaya ta imam muslim da kirdadonta tana a matsayin dabino ya akuluna ha rataban da za su ci ta tana danye ni anan babu shi mun gane ko ma'anarsa shine manzon Allah ya yi sauƙi ga wanda zai yi ariya akan ya saye ta bi kharsiha ko tamran ya saita da kirdadonta tana a matsayi na dabino a hawa wa ya'kulunaha rataban su kuma sai su ci ta tana a danyanta mun gane ko bari mu zan bada misali da abin da muke da anan wake ne jimbiri ya kai kai kuma kana da busasshen wake kana buƙatar jimbiri baka da jimbiri sai ka zo ya roro maka wannan jimbirin ya kawo sai ya ce to sai ya ce maka to yanzu wannan yana tiya nawa na busasshen wake sai ce ina ganin yana tiya guda goma shi kenan sai ya ya kwaso maka tiya guda goma na busasshen wake ya kawo maka shi kuma ya ɗauki mi ya ɗauki wannan ɗanyen ya tai da niyyar ci ba da niyyar saidawa ba to wannan ya halatta amma da a ce zai kwasa da niyyar ya saida to shi kuma wannan baya halatta a gare sa mun gane ko mun ce akwai riba a ciki don saboda ba a haɗa ɗanye da busasshe mun gane ko dole sai ya kasance busasshe ya hi yawa hiye da mi hiye da wanda yake ɗanye aha sai malai yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa rakhasa fi bai'i al-araya yayi sauki dangane da kasuwanci na araya fi khamsati awsuqin a cikin ausuki guda biyar auduna khamsati ausuqin ko kuma ƙasa ga ausuki guda biyar ma'ana lokacin da aka halatta muna wannan kasuwancin na araya sai aka ƙayyade ga adadin abin da za ka iya saye shine ausuki guda nawa ausuki guda biyar mun gane ko mun gani kuma lokacin da muka yi kitabul zakat akan cewa ausuki guda shi ke yin nawa shi ke sa'i guda nawa shi ke sa'i guda sattin mun gane ko inda muka ce in aka kwatanta shi da buhuwan mu yanzu za a iya cewa buhu dan cin hamsin ko dan cin hamsin misali za ka iya ka sayi wake wanda yake busasshe a daidai gwalgwadon kimanin buhu dan cin hamsin guda biyar idan ya wuce wannan to baya halatta ka saye sa wannan shine kenan abin da wannan hadisi ke nuhi sai mu zo a hadisi na gaba malai ke cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar yardar allah ta ƙara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon allah tsira da aminci allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce man ba'a nakhlan duk wanda ya sayar da uwar dabino qad ubirrat wadda an yi mata aure fasamaruha lilba'i' to 'ya'yan itacenta na mai sayarwa ne illa an yashtarita almubta'u sai idan mai saye ya sa sharadi wali muslimin ga riwayata imam muslim man ibta'a abdan duk wanda ya sayi bawa famaluhu lilladhi ba'ahu to dukiyarsa ta wanda ya sayar da shi ne illa an yashtarita almubta'u sai idan mai saye ya sanya sharaɗi ma'anar wannan hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sayar da itanyar dabino ko kuma wata itanya ta wani furwi hakan ga wadda an yi mata aure mun san da cewa nau'i na furwi irin dabino irin su mangoro sai an yi musu aure mun gane ko ko da ke auren kala kala ne akwai wanda auren da iska ne ke yinsa mun gane ko akwai kuma auren da sai mutane da kansu sun haɗa shi kuma auren nan duk shekara ake ban ake yin sa mun gane ko shi yasa zaka samu katon ikatuwar itanya mangoro ga tanan sai dai ta yi hore ma'ana ta yi filar amma kun ba ta diya don me yasa don saboda ba a yi mata auren ba ko kuma an yi mata auren mai auren bai yi na yanda ya kamata ba mun gane ko wannan shine kenan to kenan shine manzo Allah yake cewa idan ka sai da itanya wadda take kayi mata aure to diyanta a wannan lokacin naka ne wanda ka saida ma zai jira sai wata shekara mun gane ko wannan shine kenan kenan musulunci ya riga ya raba gardama ka saida itanyar mangoro wani ne zan saida maka itanyar mangoro na lokacin da ya saida maka ita ta fara diya to wannan diyan da ta fara duka wanda ya saida ma nashi ne shi ke da wannan diyan kai kuma sai ka jira diya na wata shekara tunda itanya ai tana ta me tana nan a raye a kowane lokaci mun gane ko to shine sai manzo Allah ce illa an yashtarita al-mubta sai idan wanda zai sai ya sharadi wani zan sai wannan itanyar ta mangoro amma da sharadin ho diyan da za ta yi a wannan shekarar ko kuma diyan da ke akan ta duka nawa ne to idan ya sa sharadi shi ma mai itanya ya yarda to shikenan kun ga a wannan lokacin idan mutum bai san musulunci ba sai a kware shi mun gane ko ka zo zaka sai me ake muke suna gona misali jardin wadda take cike da 'ya'yan itace ka zo aka saida maka miliyon guda ka ba da miliyon guda sai cetowa ne masha Allah kasuwanci dai kaga yayi sai sai ya bari sai an watse tunda ai ana tare aka tada kasuwanci shikenan ko yana iya tashi ko sai ya bari sai an watse in dan dubara ne bai da kuma lahin komai ha jayyid sai an watse gobe ta yi ka zo a gona sai ku kwatse wani lahiya a lahiya kai dai zan ce ma lahiya zai ce a'a ni lahiya shine wannan itacen duk da za su yi wannan shekarar ta wace tunda ni na mata aure daga ina kuma aka samu wannan ce zo mu buɗa maka hadisi in nuna maka shikenan kun gani shi wancan mi sai hamma sai ya jira wata shekara mun gane ko amma shi kuma wannan da yake ya san ka'ida sai mi sai ya kasance ga miliyon ɗinsa guda kuma sannan ga mi ga kuma 'ya'yan itace na wannan shekarar duka shi zai saida su to amma da a ce shi ma wancan ya sani in aka zo sai ce to zan saye da sharaɗin ho 'ya'yan itacen nan na wannan shekarar nawa ne ba naka ba ne kun gani kenan a wannan lokacin sai ya kasance tunda yana so ya saida dole mi ya saida maka kuma da 'ya'yan itacen wannan shine kenan amfanin karatu musamman idan kasance a ƙasa ce wadda ake mi ake shari'a da abin da shi addinin musulunci ko da yake akwai akwai dokokin da a mai da suna a hukumance a ƙasashe wanda ba na musulmai ba ba a hukunta ga yadda ya kamata a yi su ba to irin wannan dokokin idan aka zo za a yi aiki da abin da aka saba da shi ne za a yi aiki da musulunci misali da a ce a cikin constitution na niger irin wannan kasuwancin ba a yi bayaninsa ba to idan irin wannan rigima ta kaure misali shi ya ce ai ya sayi shi kuma ya ce to ayan itace nasa ne ya aka je komisariya babu wannan doka a cikin a cikin article ko kuma a cikin me da suna kanun to a wannan lokacin za a koma to ya aka saba a wajen ku musulmai sai a ce musulunci ya ce wanda yake da gonar shi za a ba to su ma haka za su hukunta da shi irin dokar da aka yi ma Abdul Jabbar kenan mun gane ko a cikin constitution na Nigeria babu dokar da ta nuna cewa idan mutum ya zagi manzon Allah za a yi mi sallallahu alaihi wasallam za a yi mi za a kashe sa to shi yasa lokacin da wannan tarin cabe da aka je a can suka ce su ba su da wannan dokar sai aka koma ina sai aka koma a kotu ta mi a kotu ta musulunci tunda su kuma suna da dokar to kenan haka za a yi za a aiki da wannan dokar tunda a waccan dokar babu ta mun gane ko wannan shine ne kenan tabbas wannan hadisin zai koya mana darasi na mi na mu tashi zuwa karatu domin mu san haƙƙinmu mun gane ko abu na ƙarshe a cikin wannan hadisin an kawo zancen bawa shi ma manzo Allah yake cewa duk wanda ya sai bawa to kuɗin wannan bawan na mai asalin bawan ne mun gane ko sai idan mai sayi ya mi ya sharɗanta kenan ka sayi bawa sai kasance wannan bawar yana da dukiya yana da gona misali to wannan gonar za ta tsaya ga mai bawan a asali shi bawan shi kaɗai ne zai tafiya a wurinka mun gane ko wannan shi ma ɗani daga cikin abin da zai na mana wannan mahimmancin a takaice dai mai da suna nan za mu dakata inda muka samu daidai allah ya ba mu lada kuskure kuma allah ya gafarta muna ka yi tambaya akan turok hadisai na gaba za su yi muna bayani akan wannan turok da ake na salolin ne da abin da ya kama da haka insha allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله